الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya da yabo sun tabbata ga Allah maɗaukaki wanda ya ba mu ikon saduwa cikin wannan yammaci na ashirin da biyar ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da sha biyar ne ko sha hudu ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci mai albarka masjidu ibn taymiya don ci gaba da karatu cikin littafin kulukul mu'min littafin da yake karantar da mu yadda za mu gyara ɗabi'unmu wannan shine darasinmu na shida a cikin wannan littafi mai albarka Malam ya ce, Alkasisatu Salisa, ya ce, Kasisa ta shida, wasu abubuwa da ake so mutum ya keɓanta da su, ya ɗabi'antu da su, kafin halayensu su samu cika. Malam ya faɗa mana ta ɗaya, ita ce kyawun sunaye. ‘ya'ya a sa musu kyakkyawan suna, kyakkyawan suna yakan jawo ma ɗan adam cin nasara. Ta biyu kuma shi ne a cikin ɗabi'u kar mutum ya yasar da wa'insu duk ya tattara su ya rike. Alkasisa Salisa, eh? Darasi na bakwai ne ko? Na bakwai ne ji malam. Darasi na bakwai ne. to shine sai ce al'insaniya yau darasin da zai yi mana shine a kayan humanity wato ɗan adantaka yin ɗabi'a irin ta mutum ta mutuntaka ɗabi'a ta mutuntaka ga ta nan malam zai ambata mana ita ya ce wa hadhihi shiyamul hasana ya ce wannan ɗabi'a ce wacce take mai kyau walkisalin hamida wata ɗabi'a ce wadda take abar godewa kyakkyawa ce allati amara na biha wacce aka umarce mu da ita laisat kasatan bil insani ma akihil insan ba kawai ta keɓanta da mutum ne da ‘yan uwansa mutane ba’ ana maganin kyawun ɗabi'u kyawun ɗabi'u to ba a iya tsakanin mutum da mutum bane malam yake faɗa yace bal tatazammanu alhaywan ta haɗe har dabbobi kana da bujin kana da shanu kana ɗora musu kaya ko su yi maka aiki to ka kula da haƙƙinsu daga cikin haƙƙin nasu shine kar ka ɗora musu kayan da ya fi ƙarfinsu irin abin da ake wa kaji tattara su mala a sa su abubu a ɗaure a ɗora a mota daga nan har abuja irin abin da ake wa shanu a tusa su a cikin mota in an je wata mata mutu saboda tsabar azaba a'a duk abin da aka san bai dace ba to kar a yi a rika duba haƙoƙinsu kamar yadda ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana ta dukan wani raƙumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya jiyo sai masa magana yace ba za ka gode wa Allah ba da Allah ya ga dama fa da kai ne raƙumin shi kuma shi ne mai kai ba za ka so ya tausaya maka ba shi ma rai ne da shi abin ya gauraye har da dabbobi. Dabbobi ma kirki ake musu a musu kyakkyawar ɗabi'a. Ya ce waljannu, ya ce har da aljanu. Su ma aljanu kirki ake musu, kar a yi musu abin da za a cutar da su. Shi yasa wata mata a nan a cikin garin nan a wajen ƙofar gabas nan take aka yi shekarun baya tururuwa ne a gidanta ta dame ta da ta tace taliya da tafasasshen ruwa sai ta ɗure shi a ramin tururuwa duk tururuwar ta mutu ita sai ta gamu da wata jarabawa duk jikinta sai kuraje suka feso duk kurjin da ya fashe tururuwa ne a ciki wallahi har nan asibiti aka kawo ta in an kwantar da ita duk abin da za a mata an mata amma haka matan nan ta ci gaba da lalacewa an juya ta kiyashi in an juya ta kaza a ƙarshe dai gida aka koma haka ta rasu kaga ta yi wa dabba ne mummunan abu ko sai abin ya juya kuma sakamako ya hau kanta kamar yadda in kai wa ɗan adam ba daidai ba za ka samu sakamako ta yi mummuna sai ta ga mummuna ka gani da Allah abin da ya faru kenan wasairul makhluqat da sauran dukkan abubuwan da ka san halitta ne na Allah ana a matsangwa an taɓa samun wata mata tana yin niƙa ne inji ne da ita sai wani kadangare yake sakowa yana cin gari ta samu doguwar bulala da ta dube shi ta shauɗa masa a kansa, shauɗa masa da ƙyar hau sama. Ita kuma wata ran da rana ta kwanta, ta yi azahar ta kwanta za ta ɗanyi bacci rana sai ƙadangaren nan ya sauko. Ya zo ya samu cinyarta kawai sai cika bakinsa da naman cinyarta. Ya gatsa ya dintsa idanunsa, aka yi ta dukansa sai da ya mutu amma ya ƙi sau baki. haka aka ɗauko ta har asibiti aka zo aka cire tun daga nan wannan gurin da yakin warkewa yi naman sai da shi aka cire shi ya mutu amma sai da nama aka cire wannan gurin haka ya tararikewa shine dai ya mata sanadin ajali kaga kenan sai mutane su shiga hankalin su ko yawwa a dabbobi in kai musu azabar da ta wuce ka'ida wani abu zai iya faruwa da kai shine malai yace wasairul makhluqati da sauran ababen halittar da Allah maɗaukakin sarki ya yi. Faƙad da kalatin ra'atun bagi aljanna fil ihsani ila kalbin kama fil hadith. Mala ya ce, Ai, kamar yadda ya zo a cikin hadisi wata mace ta shiga aljanna ita matar karuwa ce. Karuwa ce, amma saboda ta kyautata ma wani kare sai Allah ya sa ta a aljanna. Imam Bukhari ya rawaito hadisin nan, Imam Muslim ya rawaito, sauran littattafan hadisai kutubu sitta din nan sun rawaito. Kowa ya san wannan aiko, hadisi ne sananne. Malam ya koro hadisin ya ce ma kalbun ya ɗifu birakiya wata ran wani kare ya zo yana kewaye wata rijiya yana kewayawa. Ƙadika da ya katuluhul aɗash, ishirwa ta yi kusan kashe shi sai ya zo bakin rijiya ya sannan ake samun ruwa, amma shi ba zai iya jan ruwa ba, ba zai iya samuwa ruwa ba sai ke ta kewaye rijiyar. Isra'atu bagiyun min bagaya bani Isra'il, sai wata karuwa daga cikin karuwan banu Isra'il, ita kuma ta gan shi. Fanaza'at mauƙiha, Mala ya ce sai ta cire huffinta, takalminta na huffi. A wasu ruwayoyin aka ce ta cire ko gelanta ko zaninta ta ɗaura ta zara hannu a rijiyar ta iso ruwa ta ɗebo ruwa da wannan kuffin sai ta bashi. fastaqat lahu bihi ta shayar da shi da shi fa gufira laha bihi sai Allah ya gafarta mata saboda tausayawa karan da ta yi ta tsaya ta yi wahala ta jawo mai ruwa abin da ba zai iya ba ta bashi kare fa a cikin addinin musulunci idan mutum ya ajiye kare idan ba karen kiwo bane in ba karen gadi ba ne, in ba karen gona ba ne, to kullum a cikin aikinsa ana zaftare masa kira'i guda in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambayi manzon Allah me kira'i yace kira'i misalin dutsen Uhud ne dutsen Uhud kuma ya fi faɗin garin nan gabar da yamma kud da arewa to kaga yanzu masu ajewa karnuka wani malami ya ce to ina suka yi aikin ma sallar ma ba su yi ta ta gaske ba balle ma a samu kiraɗin da za a ɗauka ga zunubai ne yake ta hawa kenan galibi karnukan da ake ajiyewa suna cutar da mutane wannan ya zo su fafara shi wannan ya zo su tsota shi su ciji wani su damu wasu da haushi karen gadin shiga ake da shi cikin gida a ɗaure shi sai dare ya yi sai a sau shi ko kuma a cikin gida yake a ɗaure ko kuma a saki a cikin gida gidan a kulle saboda kar wani ya tsallako amma kaga karen aka shayar kuma aka samu aljanna akwai wasu dabbobi da Allah madaukakin sarki a cikin Qur'ani ya ambace su ba akwai suratul bakara ba sura ce su fito duk Qur'ani ba surar da take ta girma da yawan ayoyi amma aka kira ta da sunan surar saniya saboda wata saniya da banu Isra'il Allah ya ce su yanka ko mutanen annabi Musa sai Allah ya ambaci surar da haka a cikin alkur'ani cikin suratul ma'ida Allah ya ambaci hankaka inda suka zo su ‘ya'yan annabi Adamu ɗaya kashe ɗaya sai suka koya masa yadda zai yi tono ya binne. Allah ya ambaci ƙudan zuma ya faɗi alkhairinta da irin amfaninta da maganin da take. Allah ya ambaci tururuwa yayin da ta yi magana lokacin da annabi Suleiman rundunarsa ta mutane da aljanu sun zo za su wuce ta hango su ta ce ya ayyatu hannamu udkhulu masakinakum la yahdimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yashurun yace ku tace ku shiga gidajen ku kar annabi Suleiman da rundunarsa su zo su taka ku ba su san ma kuna nan ba tururuwa ce ba sai iska ta ɗebi magana ta kai kunna annabi Suleiman shi kuma yana jin maganar su ashe kenan dabbobin ma suna suna magana yanzu idan tinkiya ko saniya tana kuka ɗanta ya taho rubu sai kaga ɗan ya taho a guje kiransa ta yi kenan suna da yare su ma suna communication a junansu an ambaci kari an ambaci raƙumi duka a cikin alkur'ani kaga wannan babban ishara ne taimakonsa ta ito inda cutar da shi ta yi fa kaga zai zama akasi kenan mafhumul mukalafa za ta iya shiga wuta in ta cutar da kare mala yace wa bi dariqati nafsaha da kala rajulul janna fi saqa kalbi wani mutum ya shiga aljanna shi ma saboda ya shayar da wani kare yace fa fil hadisin nabawi yazo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bainama rajulun yamshi bi dariqin wata rana wani mutum yana tafiya akan hanya ishtadda alaihi al'adash sai tsananin ishirwa ya kama shi fa qala ar-rajul sai mutumin yace fa waje da bi'iran kai sai ya samu wata rijiya babu guga ga rijiya ga ruwa yana hango amma babu guga fa nazala fiha fa shariba sai ya dafa gefe da gefe irin yadda masu tona rijiya suke yi duka ga sun dafa gefe da gefe sun sauka rijiya ko mun tsawonta sun gama abin da suke kuma su dafa su fito to ya ga lalle ishirwa ta ishirwa dole sai ya sha ruwa ya ga to dole haka zai yi abu ne mai wahala idan da fa idan da fa ya shiga ya sha ruwa sun makaraja ya fito fa iza kalbun yalhaf yakulu sara min al'adash yace sai ga kare yana ta haki har yana cin jikakkiyar ƙasa saboda tsabar ishirwa fa kala rajul sai mutumin yace laqad balaga hadha هذا الكلب من العدش مثل الذي كان قد balaga مني yace lalle kaman yanda ishirwa ta kai ni matuƙa shi ma kalan nan ta kai masa matuƙa ne haka yana tsananin jin ishirwa fa nazala al-bi'ra sai koma ya daddafa ya shiga rijiyar aiki ne mai wahala fa mala'a kuffahu ma'an ya ciko shi ma kuffinsa da ruwa thumma amsakahu bifihi ya rike shi da ya cika sai ya rike da bakinsa takalmi huffi takalmi ne suke yin shi na fata wanda yake yana iya rufe ruwa kamar ana yin shi ne da fatar dabbobi yadda in an ɗinke ta za a iya cika ta da ruwa to sai cika ta sai rike da bakin shi kuma amsaka hu bi fihi hatta raka fasa kalkal ya daddafa tunda ai ba zai yi rike da hannu ba ya rike da bakin sai ya daddafa a cikin wahala ya hutu sai ya shayar da karan wa shakarallahu lahu sai Allah ya ya gode masa ya karɓi aikin nasa fagafara lahu Allah ya ce to an gafarta mishi kawai shi ba bincike akan shi aljanna kawai to ina ga wanda ya shayar da mutum ya shayar da mutane shi yasa a cikin sadakatul jariya aka ce ba sadaka mai gudana mai ƙarfi kamar ruwa duk wanda ya dace ya samu ya tona ruwa a wani gu ake sha ba ƙaramin al'amari ba ne, ka kalli fona ba ba rijiya ne ba ba, ruwan ya ɗebo ya bayar, kai kuma da ka zo kai rijiya ka bayar, ai ka ga alhamdulillah ko, yanzu sai ka ga mutane sun yi bohol a gidansu. Wasu makwatansu da suke jikin gidajensu wanda ya kamata a kai musu kayan famfo. Wallahi sai ƙyashi ya hana. Akwai wani bawan Allah da ya tona rijiya a gidansa, ya wuce ya kai gidan wata da yake ƙauna, ruwan ya je can ya tsallake gidan makotansa guda biyu suka roƙe shi ya ba su yace ba zai bayar ba wallahi hana su ga ga abin ya wuce ta kofar gidansu yace yace yace ba zai bayar ba to menene amfanin arziki ai in kana da arziki malam ka shayar da al'umma ka ciyar da su alkhairi da gare ka kai Allah da aljanna zai biya ka akan hana su ruwan nan kuma da kai sai ka samu matsala ko shi wannan shi ne sai kawai aka sa shi a aljanna duk gaba ɗaya zunubansa ba a kalla ba kamar waccan karuwa karuwa ce ba kai anan kana kana mata hukuncin yar wuta ce ko ba haka ba ya tabbata cikin hadisi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin dare karfe ukun dare yana tafiya Abu Zar al-Ghifari sai ga manzon Allah sai ya tsammanin manzon Allah baya so kowa ya bi shi ne amma sai yake bin sa a baya-baya yana bin inuwar hasken wata gunda inuwa ta saukanan yake bi sai annabi ya ji motsi ya waiwaiwai gan shi ya ce waye wannan ya ce abu zar ne ya ce zo ya zo ya suka tafi da suka tafi manzan Allah da ya zo wani sai ya ce zauna a nan ya zauna sai manzan Allah ya gaba jikin wasu duwatsu ashe mala'ika jibrili ne ya zo yake jiran manzan Allah a gudu sai yake karantar da manzon Allah cewa duk wanda ya cika da kalmar shahada ya mutu da la ilaha illallah a bakinsa Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa zai sa shi a cikin aljanna sai manzon Allah ya ce wa in zana wa in saraka wani mutumi ko da yayi zina ko da yayi sata annabi ya ce masa mala'ika biyu ya ce masa wa in zana wa in saraka sai da suka yi baki uku sai mala'ika jibril ta fika sai manzon Allah ya tafi sai yana cewa wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka Abu Zar sai da manzon Allah ya ji suke tambayar sai ya manzon Allah wannan wani kalmomi ne kake faɗa yace ai mala'ika jibril ka ji ka ji abin da ya faɗa mu sai shi ma Abu Zar ya ce wa in zana wa in saraka ya ce wa in sana wa in sarai sai da suke baki uku har manzan Allah ya ce wa in ragima an fu abu zarri ko ya turmuza hancin abu zarri ma za a sa shi a hancan saboda irin ƙarfin da la'ilaha illallah take ciki abu da yawa da mutane ba su iya kiyayewa ba shine in an je lahira ma'auni ake ajiyewa a auna aikin bawa idan aka samu hamsin da ɗigo ɗaya na kirki to aljanna kawai balle aka san 60 balle aka san 70 balle aka san 80 aljanna za a tafi ba kuma wanda za a zo a auna ayyukansa ba a samu munana ba babu shi duk kirkin mutum za ka ga akwai wata gun da ya samu matsala ka gani don haka ba ba 50-50 ba ne ba ba 100% ake nema ba balle yanzu ka zo ka zauna kana hukunci a mutane ba ba ka da iko yanzu wannan karuwar in mutum hukunci zai mata ba wuta zai kai ta ba ga harshen annabta ya tabbata ta tafi aljanna saboda ta tausaya makare har da sai ka ji ana yin abubuwa kamar na almara in ba in aka in aka rasa ruwa sai a ce a yi roƙon ruwa har a yanka rago a ce a soke qur'ani har sai a yanka rago to sai a ce wai wanda yanka zai yanka ragon sai wanda bai taba zina ba sai wanda bai taba zina ba wata ran aka ce wani ana ga shi salihi ne aka ce wani to karɓi ka yanka mana ragon nan aka ce amma fa idan mutum ya taɓa lalata ya yanka ragon roƙon ruwa to fa mutuwa zai zai ajiye wutar ya ce a a ranka ya daɗe a sarki yake gyawa ya ce ranka ya daɗe a mu ma daɗin mu ɗan taɓa maleji sai faɗa haka kaga sun tilasta shi babu malam babu duk zance ne kawai na na na, na surutu so ake a tuba a istighfari akwai mutanen da Allah madaukakin sarki ya tsare su da tsare wasu su ba su taɓa shiga lalata ba amma a kowanda ya samu zamiya ko to abin da ake fata shine a tuba cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam an samu maza an samu mata waɗanda suka yi lalata na zina akwai ma'is ibn malik al-aslami da kansa ya zo gaban annabi ya ce ya yi zina a jefe shi annabi ya kau da kansa ya sake faɗa ta can ya sake faɗa ta can annabi ya kau da kanshi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe da ya matsa ya ce masa abika jununun kana da tabin hankali ne ya ce garau nake ya ce ko dai hannunta ka riƙe ya ce a'a ko dai sun bata ta kai ya ce a'a kaza na yi sai da ya matsa duk ƙofofin da za a ba shi yin firi ya dage shi yana ga haka ne daidai annabi ya ce a je a jefe shi su ana suka tafi sai da aka je a jefe shi sai fara an fara jikonsa sai ya ce yana da magana da Allah ya mai shi gaban annabi su kuma suka yi suka yi ta jikonsa sai da ya mutu suka zo suka ga annabi ya ce me yasa ba ku dawo da shi ba ga gamidiya ko wata mace ita ma da ta yi ta yi lalata ta zo har gaban annabi da ɗa ta ta tana da ciki annabi ya ce ta je sai ta haihu ta haihu ta je sai ta yaye shi ta yaye shi ta dawo ko ba haka ba to tuba fa ake so a yi shi Allah maɗaukacin sarki yana gafarta zunubai baki ɗaya ko abin da ake bukata mai tuba irin wanda mai ahalari ya karantar da mu. Annadamu alama fata mutum ya rika nadama abu ka abin da ya wuce ko? Allah ya uda ila zambin kuma ba zai koma ga zunubin ba. Babu babu fatan ya koma babu ba tuban batun muzuru ba. A baki kana faɗa ka tuba amma a zuciya kuma kana ganin ka sake samun dama za ka yi wannan ba shi ba. Ingantacciyar tuba rudu taubati ko annadamu alama fata ayi nadama kaga wannan bawon Allah sai aka sai aka sa shi a aljanna saboda ya shayar da kare ya taimaka wa kare in babu kyakkyawar ɗabi'a mutum ba sai ka hana shi ruwa ai balle kare ko shine shine muhallin shahid din da malam yake so ya cire mana kalu suka ce ya rasulullah sahabbai suka ce ya manzon Allah da ya gaya musu wannan hadisin mutumin da ya shayar da kare suka ce inna lana fil baha'imu ajrun yanzu a dabbobi ma ashe in mun taimake su mun musu kirki za a ba mu lada fakala sai annabi ya musu magana irin maganar shi da yake cewa wa uditu jawami'ul kalmi annabi ya ce an bani jawami'ul kalmi shine magana zai dunkula ce ya faɗe ta mai amfani a cikin kalma ɗaya ya ce fi kulli kabidin raɗabatin ajirun ya ce kowace hanta duk abin da yake da hanta wadda take buƙatar a sanyaya mata in ka sanyaya mata to kana da lada a gane za ga wasu mutane in kadangaru suna yawo suna haifi wani ya zuba musu ruwa wani ya zuba tsuntsayen ruwa duk wannan yana cikin aikin da zaka samu lada a kai saboda suna neman ruwan su sha rayuwa ne da su Allah ya musu ko wallahi in ka shayar da su sai Allah ya baka lada wani hadisin ya haɗe duhasu duk wani abin da yake da hanta yake buƙatar ruwan to in ya sha kai zaka samu lada nabi ya tabbatar musu haka wannan hadisin fa ba karamin hadisi bane malai ya ce akrajahu al-bukhari wa muslim imam bukhari da imam muslim su ne suka fitar da shi asahul kutubi kenan asahul kutubi ba da kitabillah su ne littattafai mafiya inganci bayan alkur'ani imam bukhari nan kowane hadisi ɗaya sai da ya tsaya a masallacin annabi jikin mumbarin shi ya raka'a biyu ya roƙi Allah ya datar da shi ya rubuta hadisi kowane ɗaya sai ya yi raka'a biyu malam yana rubuta shi kuma shi asali yana makarantar wani daga cikin manyan malama ne Aliyu bin Madini wani babban malamin hadisi shi kansa Imam Bukhari yana faɗa yana cewa mastasgartu nafsi illa inda Ibn Madini yace ani ban gane ni ba ko bane na rena kaina ba sai da naje gaban Ibn Madini wani babban malami ne da aka yi yake karantarwa to sai yace ya kamata ina ma a ce a cikin ku ɗalibai a samu wani wanda zai ware littafi ya rubuta iya zallan ingantattun hadisai sai magana ta faɗa zuciyar shi Imam Bukhari shine sai niyyar yin haka ya rubuta littafin da duk duniya an sallama masa duk wanda ka ga bai sallama wa littafin Imam Bukhari ba to zindiki ne matsiyaci ne kawai shine annabi ya faɗa haka Allah ya ce wa yu'limuna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al ihsasu bi ikwanil muslimina min aljinn daga ciki kuma annabi yana ilmantar da mu inda zamu rinka tausasawa da kyautatawa ga ƴan uwan mu aljanu aljanu musulmai ne akwai musulmai da yawa cikin aljanu suna sallah suna salati suna karatun alqur'ani fiye da yadda kake tsammani akwai nagartattu a cikin su kamar yadda yanzu a cikin mu na akwai nagartattu kuma a cikin angonin mu akwai shashashu ko ba haka ba wanda za su tsallaka gida su ma sata wanda za su zo masallaci su dauke ma takalmi wanda za su cire ma wayar ka a kasuwa ko ba da akwai su ba duk duk takalmin da kaga an zo an dauka a masallaci aka ce ai ba wani in ya wuri ne daga inugu ya zo ya dauka ba wani ne zai zo ku sallah da shi sai ya sa su ya tafi da su tsallaka gidaje da ake yi a dauke tukwane ne a dauke wayoyi ne a yi sata har kayan ɗaki ake zuwa waya ɗauke yanzu. Gidajen da suke gefen gari sai kawai a zo da mota an san masu gidan basa nan kawai gaba ɗaya a lode kaya har kafet a tafi da su saboda tsabar barna. To, muwa mutane muna da mabarnata, to su ma aljanu suna da mabarnata. Masu kirkinsu, ibadarsu suke da addininsu da sana'arsu. Wata mata ta hau nafe a Gombe, da ta ce a kai ta anguwan bulunkutu. Ko sai aka yi birki a bakin masallacin bakin tasha ɗin nan na kuros ɗin nan. Aka ce, to duk wanda zai sauka fa ya sauka a nan mu daga nan sai bangon duniya. Ta ji zance ta ce, wani wani irin zance ne sai ta sauka. Da ta sauka ta ce, a ina nake aka ce mata, ai a azare ki. A azare sai ta fushe da kuka. ta fara kuka mutane suka taru ya aka yi ta ce ai ita na fe ta shiga yanzu yanzu ne ta shiga za a kai ta anguwa kamar yanzu ne ka hau anan ka ce a kai ka matsango ko makara huta sai a ce wai a sauka za a je bangon duniya wallahi da waya a hannunta aka kirawo mijinta aka yi magana da shi ce to ga nan an sauke ta anan yawa shagari aka kawo ta har mun yan hizbawa shagari aka kai ta yankari aka ɗora ta a mota ta tafi. Kaga akwai aljanu masu keke na kai kenan. Wallahi suna nan sai ka sai shinkafa ko ka sai wani abu a gun wanda ba mutum bane ba. Wannan mumkin. Suna ci, suna sha, suna sana'a kamar yadda muke. Kuma ana nan ana kewayawa. Wannan tabbatattun abubuwa ne. Kaga wannan dai a garin nan aka yi ko. Akwai wani a Kano da BBC ta taɓa fira da shi. kuma sun rufe shago ne da ɗan mukullan shagon da komai babban shago ne a Kano zai tafi gida sai ya hau taksi ta aljanu gunda aka zo da aka ce a sauka da ya sauka a ƙasar Rasha ya sauka a cikin minti biyar mala an kai shi Rasha duk ƙasar shi turanci ya iya sai ya Hausa su kuma duk wani yaran su suka iya can nasu na ga ƙarshe shi dai sai ofishin jakadancin Najeriya aka kai shi inda daga can har wakilin BBC ya fira da shi sai da ya hau jirgi uku tukun ya dawo yadda aka kira shi mai gidansa aka ce wane wane ne ga shi ne suka yi magana ya ce ai ga na arashi ya ce arashi kuma kamar yaya aka yi tamar bayani dogo tukun ma ya fahimta ce ɗazu muka tashi a shago da shi ka gani akwai aljanu suna nan kuma ana mu'amala da su shi yasa ake so a yi ta addu'a in za ka fito a gida ka yi addu'a in za ka hau abin hawa ka yi addu'a a don koyo ba sai don kar ka faɗa sharrin wani daga cikinsu To annabi sallallahu alaihi wasallam malam yace ya ilmantar da mu tausasawa aljanu. Fa inda ma zahaba ilaihi. Lokacin da annabi ya tafi zuwa ga aljanu ya musu wa'azi, wa qara'a alaihimul qur'ana, annabi ya karanta musu qur'ani ya koya musu karatun qur'ani. To da ya gama zai tafi sa'aluhu zada. Sai suka tambayi manzon Allah guziri suka ce to manzan Allah ka zo baka ba mu wani guziri ba wani guziri za ka ba mu fakala sai annabi ya ce lakum kullu azmin zukira ismullahi alaihi ya kawo fi aidikum aw fara ma ya kunu lahaman ya ce duk ƙashin da aka ci mutane sun ci nama sun yasar da ƙashin to duk aljanna da ya dauka ce bismillahir rahmanir rahim to tsoka za ta za ta baibaye shi sai kawai ya cika kansa duk kashi in ya dauka wannan daga cikin mu'jiza ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba su wannan uzuri har duniya ta nade haka wa kullu ba'arati alafu lidawabikum duk kashin dabbobin mutane kuma, to shi kuma, shi ma an sun ambaci sunan Allah zai zama abincin dabbobinsu. Fakala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam da ashabi, sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa masa habban shi, ya ce, Fala tastan jubihima, da haka in za ku yi tsarki, kar ku yi tsarki da ƙashi, kar ku yi tsarki da kashin dabba. hashin doki ne ko na saniya ne ba za a ɗauka a yi tajimiri da shi ba a yi tsarkin dutse da shi ba ba za a yi ba wa inna huma a amu ikiwaniku manzan Allah ya ce domin shi wannan abincin ‘yan uwanku ne mala ya ce a karajahu muslim imam muslim ne ya fitar da shi ya fitar da wannan a gani kaga a cikin nan ba za ka ga in mutum ba shi da ɗabi'a kyakkyawa ai sai ya ci gaba da walakanta wa'inan ɗin ko yawwa to a ciki ka sani su ma suna da rabo a duk da cewa yanzu aljanu su ma sun ci gaba suna shan askirin suna shan suna cin shinkafa da miya da nama suna ci abincin mu yanda ake cin nan shi ma suna ci suna ci sosai da a dafa abinci su ma a gida suna nan da su a ciki. Yawwa, to ƙari ne akan wayanan ɗin kenan, ƙari ne. Mala ya ce alkasisatun rabi'a, alwasatiya a tawazo. Ya ce, kasisa ta hudu wanda za ta taimaki mutum ya tafi akan kyawawan ɗabi'u, shi ne ya zama shi tsaka-tsaki yake tafiya. a komai kar mutum ya kuskure ya ce sai ya je ƙarshe ya kai kwano kullum mutum ya rika auna abin da zai iya da wanda ba zai iya ba mala ya ce wal islamu idan ya du'u ila tahalli bil akhlaqi zakiya musulunci yana so a yi ɗabi'antu a adantu da ɗabi'u tsarkaka inna ma yurassimu ɗariƙan wasaɗan yadda musulunci ya tsara hanya ne tsaka-tsakiya wadda ruhin mutum zai samu abin da zai ƙafafa da shi. Wayar da alƙalbu, zuciyanka kuma ta yarda ta gamsu da abin. Wala ya ɗiga alal jasad yadda ba za ta yi ɗagawa a kayan gangar jiki ba. Abin da yake nufi shine wasu sai su ɗauki wata ibada wacce za ta cutar da lafiyarsu. Akwai wasu mutane da na sani, idan watan rajab ɗin nan ya zo sai su fara azumi wasu ma malamai ne sai su fara azumi sai sun yi wata rajab din nan kaf suna azumi sha'aban shi ma sai su yi azumi kaf ramadan sai su yi azumi wannan wata uku sun saka shi a cikin ransu cewa su haka za su yi azumi to yanzu matsalar da suka samu yanzu guda ɗaya daga cikinsu gaba ɗaya kwararraɓe jikinsa rawa yake karkar karkar karkar karkar saboda wannan azumin ya kwararraɓa shi tashi da ƙyar zama da ƙyar magana da ƙyar tafiya da ƙyar me matsalan shi ne ya kinkimo ibadan da ta fi ƙarfin jikin shi to shi ne malam yake faɗa in dai kana so ka zama mai ɗabi'a kyakkyawa to har ta ibada sai ka ɗauki abin da za ka gyara ruhinka kuma ba za ka cutar da gangar jikinka ba kar ka ce za ka yi sallah irin ta su uwar sulkarni akwai uwar sulkarni aka ce wani yana so su yi magana da shi an yi azahar sai ta da sallah sai mutumin ya zauna yana jiran ai irin nafila ba azahar din nan fa dan raka'a bi ko raka'a hudu ai wallahi har la asr bi idan su ba raka'a hudun nan ka gani an yi rugu sai an manta ka dauka ma bacci ne ya dauke shi in ya dago haka to sai da la'asar ta zo san ana samun awa wajen bi da rabi ko uku ko kafin da asa tohe da haka yana sallar nafila raka'a biyu ko raka'a hudu ku karka yadda ka dauko wani manzon Allah ai bai yi ba ko ba a karatu ka dauko ta ba a zafin kai ne aka ce da aka yi la'asar da ya zauna abin ya fara karatun Qur'ani har aka kira magarba da aka shiga magarba aka yi magarba da ya tashi nan ma ya fara nafila har aka yi isha da haka in shan ma sai sake miƙewa har asuba ana sallah bai ci komai bai sha komai ba wannan ba daidai bane in gane ba daidai bane so ake za ka ɗauki ibada ka ɗauke ta daga cikin na annabi shi ma na annabin na farilla ka yi na wanda ba na farilla ba kuma in ka ga ba za ka iya wanda yake yi ba ka ɗauki baya baya gwargwadon jikinka shine malam abin da yake faɗa kenan wa yaftahu masahatul wasi'a liman ƙara liman ƙahara nafsahu domin kar mutum ya bude wani fage mai faɗi don ya ya tirsasa kansa ya ɗora wa kansa abin da ba zai iya ba Mala ya ce, ɗahara kalbahu hatta balaga zirwatun bi an yadnu min al'akilaƙin misaliya, mutum ya bi a hankali yadda zai ɗauki abin da zai tsabtace zuciyarsa kuma ba zai cutar da jikinsa ba. Ya ɗauki abin a daidai, ya ce kan isari, kamar fifita buƙatar wani akan taka. Misali yanzu ana neman taimako a masallaci, kai ba kai cefa ne ba, sai wani ta yi cewa shi a gidansa ba abinci, ba lafiya, ba kaza, sai kai kuma ka sa hannu a aljihun kuɗin cefanen gidanka duka ɗaura ka bashi. Ka yi ka sassaɓa, in lada kake nema na gidan naka ya fi lada, ko ba haka ba, sai kayi na gidan naka shine za a tambaye ka a kansa, ko in baka ciyar ba, amma wannan za a tambaye ka a kansa ne? To sai zama in za ka bayar ma sai ka ɗan bashi wani abu ku ko ku je ku haƙura da wani abu, abin da mala yake faɗa ke. Ko wanda ba su gane haka ba, sai su zo su ɗauko kuɗi su yi kyauta su koma ɗaki kuma suna kuka. Ba lada kenan, kar ka yadda kai haka, in ji malam. ko za ka fifita buƙatar wani to ya zama dai taka ɗin da take wajiba to ka kiyaye ta wal afwi da kuma afuwa yafiya wani ya zo ya ci bashin ka mai ɗimbin yawa wanda in ka kuskura ka yafe masa ya karya ka ya za ka cewa da Allah ka yafe ma kai kwan ka yafe masa da matsala ko ba haka ba kar ka yadda ka yafe abin da za ka iya za ka ce ka yafe wanda ba za ka iya ba kuma ka ce a biya ka shine abin da ake magana a kai ya ce wasaka da kyauta ta san mutane da yawa suna so su yi kyauta sun ya sa hannunsa kawai ta fitar kuɗi yana raba wa mutane ita ma karka yi abin da ya fi ƙarfinka shi ne abin da malai ke faɗa ka duba abin da ya dace ka yi ba ruwanka ya ce wa ya kifu bilkaslani al-muqsiru inda wajibi kuma ana tsayarwa a kayan wanda yake mai kasala ne wanda abubuwan da suke na ibada na wajibi sai ya rika yin su ya takaita su irin sallolin da mutane suke yi din nan wanda mutum ya zo ba a bali man zai sallah ba sai ka ga malam an yi wata sallah an wurga ta wal haqi wal mafrud akan abin da yake wajibi ne to ba a yin baya baya tsayawa ake a cika shi daidai gwargwadon hali kai cikakkiyar ku kai rikicen sujada kai abin da ya kamata kar ka yadda kai baya da haka kuma kar ka wuce gona da iri akwai wani abokinmu ne muna karatu da shi sai ya dauki wata fahimta ana karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki fahimta cewa annabi in ya shiga sallan azhar wani lokaci sai mutum ya tafi gefen gari ya kama ruwa ya zo ya yi alwala kuma ya zo ya samu sadaka a farko shi sai ya ɗauki wannan fahimtar alhali hadisan ana so a tattara su ne sai ka tattara su sai ka ɗauki matsaya saboda in ka ɗauki wani ka bar wani to za ka samu matsala sai in aka zo aka shiga sallah malam sai ya muku minti ashirin ashirin da biyar ba ku gama sallah a zahar ba duk sai mutane suka dali da aka zo ana sallan tarawih nan ma ya ce to mutane sai dai su yi haƙuri don gaskiya sallar nan da gaske za a yi ta. A yau wannan ya gudu, gobe ne ya gudu, jibo ne ya gudu, a ƙarshe duk suka watse suka bashi. Bai ɗauko abin daidai ba, so ake ka ɗauki daidai ɗan minti shida, bakwai, takwas ɗin nan ya isa a yi sallah mai raka a hudu. Ya isa minti biyar ya yi za a samu cikakken ruku da sujjada, amma kar a yi ta a minti ɗaya ko biyu shine zancen da ake. Ya ce li'annan nasa domin su mutane yaktalifuna fi iba'i wasifati mutane sun sassaba a wajen ɗabi'u da wajen siffofi wal kudrati da kuma iko wal ihtimamati da kuma muhimmantar da wasu abubuwa kamar masu irin wa'azi ne haka ina ganin wasu haka wani sa'in an yi sallah suwa sai mutum ya tashi ya fara wa'azi ya fara wa'azi mana har karfe bakwai ya rike mutane kowa sai ya gudu ya rabu da shi to ba a san haka in ka tashi dan nemi hadisin ka ɗaya da ayar ka ɗaya ka yi sharhi a kai dan minti biyar minti bakwai ka sau su kowa ya tafi kansa in ba haka ba to za ku ɓata wallahi wani da yake wani aka kokarin a gyara masa sai yaki ai yanzu baya yi saboda ba wanda yake zama wa ya jawo shi ya jawo ka gane yauwa dan daidai zaka rika yi wa mutane amma kar ka matsa musu Mala ya ce fal islamu ma ja'a liyuqda alal jasadi aw da ifahu yace shi musulunci bai zo don ya karar da jikin ɗan adam ya kwararraba shi ba ko kuma ya raunata shi wala li yaqbida ruha aw yakbitaha bai zo don ya karar da ran ɗan adam bane ko ya wahalar da shi bal li yasmu bi ruhi ana so ne ka abin da zai sa ruhinka ya ɗaukaka imaninka ya ƙaru wa yakuffal jasadu anil mubalagati fi ma yaslimu kuma ana so ka ɗauki abin da jiki zai iya ɗauka, abin da zai iya ɗauka shi ne zai iya ɗauka, kar a ɗauki abin da faɗi, shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya ce idan liman ya zo zai yi sallah ya duba su waye a bayansa. Akwai tsoho ko? Akwai yaro, akwai marar lafiya, akwai kuma wanda wata damuwa ne a gabansa ta wata bukata Allah Allah yake ai sallah ya kama hanya ita. wallahi malam yanzu kaga akwai masallatan da a area nan suke fa masallatan saboda tsabar wayansu suka zo suka kama takara a masallaci sai kowa jikinsa ya gaya mar in kawar ka ba mai kyau bane sai ta ji wallahi mutane sai daga sun ji wani ne ya shiga sallah sai ba za su je masallacin ba sai su canja kaga wannan ai ba daidai bane an saba wani hadisi har wani aka gyara masa aka ce gyarawa ya ce wai wai mutum wai in ba zai bai tafi ka gani kaga kuskure ne mana ana so in ka zo ka yi sallah ka yi wa mutane abin da za su iya kar ka kuskura ka wahalar da su da yawa sai ya zama riya ma kake yi kana yin riya kai karatun kake ta yi dan riya a ƙarshe kuma ka tashi bakka da ladan komai wallahi babu ba a yi mu'azu dan jabal ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ba ina mutane doguwar sallah yace daga yau wa shamsu wa duhaha ko alam nashra ko izazul haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta masa iyagun da zai karanta ba a je a yi ta shafi biyu ba gyara ne yana da kyau a gyara in ba haka ba sai kai ta cutar da wayansu mala yace wa inna fariqan minan nasi qad haramul jasad haqqahu yace domin da yawa a cikin mutane fa suna nan sun hana jikinsu haƙƙinsa na wajibi da yake kansu eh fa waqa'u fil muharramati sai suka fada cikin abubuwan da suke na haramci kuma wa fariqan akar qad nasu haqqar ruha wayansu mutane kuma sun manta da rabon ruhi fakanat ma'ishatuhum danka sai rayuwarsu ta zama a cikin kunci mutum kullun sabace matsalan shine bai da lokacin ma karanta qur'ani qur'ani bai da lokacin karanta qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya kauda kai daga karatun Ƙur'ani da ambatan Allah, ya ce wallahi zai rayu ne a cikin rayuwa ta kunci, wani hashiruhu yau malkiyamati a amma ranar alkiyama kuma za a tashe shi makahu. Mutum ya iya zuwa ya kasa tumatir, ya kasa kankana, ya kasa kayan shago amma bai iya ware minti goma kullum na karatun Ƙur'ani bai. Dole ya rayu da bakin ciki, dole ya shiga matsala ana so ko da safe ko da daddare ka ɗauko ƙur'anin ka rinka karanta na farko zai wanke zuciyarka kuma za ka fita a cikin kunci kuma za ka samu kusanci da Allah haka shine abin da malam yake faɗa don haka a cikin sai mun zama masu wannan ɗabi'a ta insaniya zama kai mutum ne in ka ga wani ya kamata a taimake shi ya shiga cikin wani hali inda za ka iya taimakon su to taimake shi ba mamaki wannan ne zai zama dalilin da za ka shiga aljanna kamar yadda hadisi ya tabbata wani mutum ya sare itace reshe akan hanya Allah ya tashi a aljanna Nabi ya ce na gan shi a aljanna yana ta kewayawa yana juyawa yadda ransa yake so Allah ya ba mu ikon ɗabi'antuwa da irin wa'inan ɗabi'u abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma karancin sani ne Allah ya gafarta mana baki ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك